السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة أليس كذلك للتافي الصلاة أبواب مواقيت الصلاة بابك اللوكت الصلاة معنى الكتاب الصلاة ينادى فائي أتكين كتاب أقوي أبواب باب كذا باب كذا باب كذا سيفارة أبواب مواقيت الصلاة بابك لوكت الصلاة قال حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أنبأنا سفيان قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن القمة بن مرفد عن سليمان بن بريده عن أبيه قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة ونمت صحابي كنا يزو وجمع الله صلى الله عليه وسلم سيتم بيش لوكة صلى يوشني لوكة صلى أصبح يوشني لوكة صلى أزهر يوشني لوكة صلى العصر yaushe ne lokacin sallar magarba yaushe ne lokacin sallar isha fasa alahu an waqti sala faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salli ma'ana hadaini al-yawmaini to zama a Madina ya kama ka kenan inda muke kwana biyu kai sallah tare da mu zaka ga lokutan sallah eh التعليم بالفعل كنا أوقع في النفس من التعليم بالقول لما كنت يتبع سألوك تشين الظهر إيه كذا لا أثر كذا أي شيء كي صلى تارد مو خمس صلوات أصبع الظهر الأثر مغربا إشاء gobe kuma asuba a zahar al'asar magaruba isha yau za ka gado kutan sallah falon ma zalati shamsu a mara bilalan fa'azzana sun ma'amarahu fa'aƙamar zuhura da lokacin azhar ya kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bilal kai kiran sallar azhar sai kira kuma sai kiran sallah sallar azhar kaga dai lokaci kenan maimakon a ce maka lokaci kaza to gashi lokacin da manzo Allah yayi sallah kenan wanne ne yafi tabbata thumma amarahu fa aqama al-asra wash-shamsu murtafi'atan bayda'a sa'annan a lokacin da sauran haske da sauran zafi rana kenan sai ce kai kiran sallar la'asar farkon lokacin la'asar kenan naqiyatan kuma amarahu fa sai ma'ana yau ai duk kowace sallah farkon lokaci kenan la'as azhar da la'asar da ma su ne thumma amarahu fa aqama al-maghriba hina ghabat ash-shamsu da rana ta fadi sai ce kai kiran sallah aka yi kiran sallah aka tada ikama aka sallaci magariba thumma amarahu fa aqama al-isha'a hina ghaba ash-shafaq lokacin da isha ya kai bajajata jajjad din nan dake sama ya fake lokacin isha ya kai kenan farkon lokacin isha kenan ba bajajata kuke cewa mai kuke faɗa ku eh ya kuke faɗa ku ثم امره فعل سي اكاي كيران صلاه عشاء فرقون لوكاشي الشفق لوكاشين da shafaq ya bata sai akai sallah isha kenan ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر da alfijir ya fito iketo lokacin alfijir farkon sallah lokaci kenan sai ya ce ai kiran sallah a tada ikama ai sallan asuba salloli biyar kenan akai sallah azhar farkon lokaci la'asar farkon lokaci magaruba dama magaruba sai rana ta faɗi sa'annan isha sai wannan jaje da ke sama bayan magaruba ya ɓata shafaɗi kenan falamma kana min al-yawmi thani rana ta biyu amarahu fa'adhana adh-dhuhra fa'abrada biha sai yace ka dan jinkir ka dan jinkirta azhar ba kaman yadda kai kira jiya ba sai dan jinkirta lokaci ranar ta fa tai sanyi kadan wa an ama an yaburra biha thumma salla al-asr sa'annan sai salla al-asr wash-shamsu murtafi'atu rana tana sama ba kaman yadda aka yi jiya ba kenan ko akharaha fawqa alladhi kana yadan aka jinkirta ta ba kaman jiya ba fa sallal maghriba qabla an yaghiba ash-shafaq sai yayi sallar maghriba kafin shafaki din ya buya ba kaman jiya rana na faduwa aka yi kira sallah aka yi sallah yau da ranar ta fadi sai aka dan jinkirta kaɗan kafin lisha ya shiga sai aka yi kira sallah aka tada ikaman maghriba وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل yau sai aka jinkirta sallan isha har sai da aka samu kashi ɗaya bisa uku na dare ya tafi ma'ana dare na shiga karfe nawa yanzu karfe bakwai alfijire keto karfe nawa biyar awa nawa kenan eh awa goma a mintuna ai ana dakatar da ana so a yi lissafin awowin ne awa nawa kenan awa goma to a karfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu ba shine karfe biyar ba to da aka karfe bakwai din sai ba a yi sallah sai da kai takwas tara goma sai aka yi kiran sallar isha an fahimta shine as-sulusul awwal as-sulusul awwal kenan na lokacin shi aka yi kiran sallah وصلى الفجر فأسفر بها da alfijir ya keto farkon fitowarsa ba a kira ba sai da aka bada haske ya fara fitowa sai aka yi kira sallar asuba aka tada ikama aka yi sallah sun maƙala sa'an nan sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ce aina sa'ilu an waqti sala ina wanda ke tambayar lokacin sallah din nan faƙalar rajulu ana ya rasulallah ni ne ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtu salatikum bainama ra'aytu waqtu salatikum bainama ra'aytu lokacin sallar ku kaman yadda kuka gani yanzu yau ai sallar azhar farkon lokaci gobe sai aka dan jinkirta ka dan la'asar aka yi ta farkon lokaci gobe aka dan jinkirta ka dan magruba farkon lokaci aka jinkirta haka isha haka asuba to wa'annan su ne lokuta an fahimta ala haddar mana an ba shi mishi course ke maimakon a ba shi jawabi ya tafi ya zauna ya gani a aikace kenan لأن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول إيه؟ قال حدثنا محمد بن رمين البصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قائدا على مياثر على مياثر عمر بن عبد العزيز yana zaune kan shimfidan umar dan abdulaziz fi imaratihi alal madina a shekarar da yake mulki a madina wa ma'ahu urwatu ibnu zubair yana tare da sayyidina urwatu ibnu zubair fa akhara umar al-asr shay'an sai umar bin abdulaziz ya dan jinkirta sallar al-asr kadan haka fa qala lahu urwa sai urwa yace amma inna jibril nazala fa salla imama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai jibril ne ya sauko yayin manzo Allah jagoran sallah limanci ya nuna masa lokutan sallah wa qala lahu umar shi umar yace ilam ma taqulu ya urwa urwa ka san abin da kake faɗa fa qala samitu bashir ibn abi mas'ud yaqulu samitu aba mas'ud yaqulu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa nazala jibril fa ammani fa sallaitu ma'ahu jibrilu ya sauko ya min limanci ne sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu sa'annan na sake yin sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu sa'annan na sake yin sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu yahsubu bi asabihi khamsa salawati sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu salloli guda biyar jibril ke zuwa yana min limanci ina sallah tare da shi amma ba lallai ne ku kuka shi ba ni kuke gari ina yi muku limanci ba haka bane ba ni kuma jibril yana min mai limanci babu waqti salatil ma'ana lokutan sallah mala'ika jibril ne sauko ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokuta a aikace babu waqti salatil fajiri babin da yazo na bayanin lokacin sallan asuba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس أنا فرق لوكا تشيكينا نرى تشي ماتا لنصارى مسلمين سنة زوا سي صلى tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fita su koma gida ba wanda zai gane mace tana tafiya mana da sauran jijjifi kenan da sauran duhu kenan farkon lokaci kenan an fahimta قال حدثنا عبيد بن أصبات ابن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كانت تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار قرآن القرآن الفجر صلى أصبع كينا إتي ملائكونا ألرت صلى أصبع قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نهيق ابن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث ابن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس yace na yi sallan asuba tare da abdullahi ibn zubair da sauran jijjifi da sauran duhu falamma sallama akbaltu ala ala ibn umara da ya sallame salla sai na juyo wajen abdullahi dan umar fa qultu sai na ce ma hadhihi sala wace irin salla ke ya akai wani salla ke wace salla ke na akai farkon lokaci haka da sauran duhu قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ايتي هكا مكاي تare da manzon Allah tare da Abubakar tare da Umar falamma tu'ina Umaru aswara biha Uthmana da aka zo aka jim aka soki Umar sayyidina Umar yana limanci lokacin da jijjifi to sayyidina Umar sai ya sa lokacin sallah asuba ya zo sai haske ya fito sayyidina Uthman sai haske ya fito an fahimta ba wai dole ba ne su a'a abin da ya gani ne ya faru lokacin duhu kenan an fahimta قال حدثنا محمد بن الصباح شي wancan da yaga sayyidina Usman ya saba haka shine da yayi tambaya aka faɗa masa cewa eh haka ake sallah amma da ake sallah cikin duhu da sauran jijjifi din aka zo aka soki sayyidina Umar yana sallah eh Abu Lulu kenan ko wa zo ya kashe wa ne abu lu'lu'a al-majusi akwai kabarin shi ana ziyara a ƙasar kira ana girmama shi da girmama shi da ya zo ya wannan aiki to sai na usman lokaci sai kai sai ce to ya zo a ɗan jinkirta sallar asuba har sai haske ya ɗan fito kaɗan ana ganin kowa da kowa gaskiya ko eh قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر ابن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم أصبحوا بالصبح kuyi sallah bin wa asuba ta fito bayan ya waye gari ya fi muku lada yana nufin ku yi cikin duhu kenan ko ku bar aske ya fito eh aisha cikin me bigalas mai cece hujjarka asbihu bisubhi eh mai kenan aha mece ce hujjan hujjan ka ce dariya kawai eh eh a bari haske ya fito ke ba sauya ta karatu ake ne lokacin da haske mecece hujjan wannan da asbihu kuwayi gari da sallah asuba me ake nufi lokacin jijjifi ko lokacin al-isfirar la yaburannaka azanu ibnu ummi maktum fa innahu yu'azziru fil layl sai ce ka kula da kiran sallah fa innahu hatta yuqalu asbahta asbahta wai me kenan gari أصبحت أنت مش ألفين زي كده حتى يقال له أصبحت أصبحت ما معنى أصبحت قال يا واي قال يا واي باب وقت صلاة باب وقت صلاة الظهر باب النزول بيان لوكة صلى الظهر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا ضحدت الشمس منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى أصبا ألوك تندرانا تيمي تفرق ألوك تشكي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجيرة التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس farko kenan farkon lokaci kenan ko ko na biyu ha farkon lokaci kenan ko na biyu da hazatin shams a izazalatin shams izazalatin shams wani lokaci kenan lokacin farko kenan قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء mun faɗa wa manzo Allah akwai zafin ya rana na da zafi ya shi na da zafi falam yushkina falam yushkina to me kenan bai kore kukan da muka da muka ce akwai zafin rana bai ce a a bar yi sanyi ba sai ce ya kyale su haka na falam yushkina bai karbi koken da muka yi ba kenan mana har yanzu a yi sallah farkon lokaci ke قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف نحو قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا mun ce muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi akwai zafin rana manzo Allah bai ce mana mu jinkirta bai ce mana komai ba ana muyi a wannan lokacin kenan shi ke nuna farkon lokaci idza zalati shamsu an kabidis sama ba shi kenan ba lokacin da aka waye gari da safe rana na gabas sai kana da inuwa yamma mai tsawo tana zuwa duk sa'an rana ta yi kusa da kai sai inuwan ta ragu har rana ta zo tsakar kanka sai ka waye gari ba inuwa shine waqtul istiwa'i da rana ta kauce yammacin ka kadan sai ka samu iska a gabas gabas sai ka samu inuwa to wannan inuwar da ka samu shi ke nuna cewa lokacin shi ne zalati shamsu an kabidis sama shi ne wakti zawali ke to azhar ya shiga ke sallah azhar ta shiga ke babu al-ibrad bi dhuhri fi shiddati al-har wayannan riwayo da muka kawo mana ayi sallah a wannan lokacin kenan ko min zafin rana don manzo Allah da suka kai karar bai ce musu shikenan a'a ku jinkirta ba yace ku yi sallah haka to shine ko za a kawo riwayoyin da ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ya bar su ba ya ba da izini in rana zafi yayi zafi zafin rana a dan jinkirta azhar kadan har zafin yayi dan sauki sannan sai a sallar azhar an fahimta to yanzu kar azhar na shiga karfe nawa eh farkon lokaci kenan to yana da lokacin in lokacin zafin rana ne ana son a dan jinkirta duk jinkirta ba ya fi minti talatin fa ba zai kai awa ɗaya ba ake yi minti goma sha biyar minti ashirin minti talatin an dan jinkirta to shine zuwa karfe ɗaya kenan ko karfe ɗaya da kwata an fahimta tare da cewa har zuwa karfe ɗaya da rabi lokacin sallah ne har karfe biyu ba abin da ya muku zafi eh a ya a a biyu da rabi la'asar ya shiga jinkirin ya yi yawa da yawa eh ya yawa a in aka ce a yi jinkiri mana jinkiri ya yawa kiri yawan ya yawa ne ko ko a ya yi daidai ya yawa da yawa قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا ابو ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم يتي إن زافي إن رانا تي زافي كجنكر تسلل الأسر saboda tsananin zafin rana numfashi ne daga numfashin jahannama azhar a jinkirta azhar in aka ce sha biyu da rabi azhar ke shiga mana fa'abridu bis salati ku bari lokacin sallan ya zama lokaci ya yi ɗan sanyi kaɗan yaushe ne lokaci ke ɗan sanyi in aka ce farkon lokacin azhar sha biyu da rabi lokacin rana ta yi zafi sosai yaushe ne ranar za ta huce kaɗan eh ya dan saura kwata minti nawa ranar za ta yi sauki ai sai ya kai wurin ɗaya da kwata ma har ɗaya da rabi shi yasa nasoshin da muka karanta sun ce in kai sallar azhar sha biyu da bai farkon lokaci sallah ta yi in ka jinkirta har zafin ya yi sauki ko da karfe biyu ne ka yi laifi an yi laifi kowanne ne ka yi duk daidai to amma akwai izashtar da alharu in zafi ya tsanani a wani sharaɗi eh izashtar da alharu eh ta yi an ba ku izini ne in kun samu wannan halin wannan izinin na jinkirta a zahar zuwa wannan lokaci a yana nan ko an soke shi a sai mun karanta hadisan mutum musu قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم إذا بشر wannan sharaɗin yana aiki ko ko a'a cikon magana ne in kuka ga lokacin zafin rana an ba ku zabi ne ba ga shi lokacin zafin rana ba a yi sallah ba da suka je suka ce ya manzo Allah akwai zafi ya ce masu yi su jinkirta a ba su dama ku yi farko ko ku duk wanda kuka yi sallah ku ta yi قال حدثنا أبو حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر كفيل أمر باب شرط أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم وانا كما ملاكا شيء أكو شرط كما أكا أبردوا فيل أمر ها a lokacin da manzon Allah ya zo wani ya zo yanzu wannan aiki ne ake yi amma annasul qati'u fi mahallin niza'i shine da wani zai tambayi manzo Allah yaushe ne lokacin sallah yace ka zauna Madina kwana biyu farkon rana aka yi me na biyu aka yi fa an ce saboda kaza saboda kaza sannan manzo Allah ce tsakanin waɗannan lokuta shine lokacin sallah to shi zaka ce wannan sharadin yana aiki ma'ana a in ka ce sharadin yana aiki in babu tsananin zafin rana ba za a bi jinkirta zuwa karfe biyu ba ke a'a farkon lokaci ya mafi falala ba zancen falala ake ba zancen ya halatta ko bai halatta ba ja'izi ne ko ba ja'izi ba ne ja'izi Mazala ya halatta maka wannan da saboda in ba haka ba ai zai faɗa masa lokacin sallah kaza ya ce ka zauna ka gani ka gani da idanka to kuma me za ka ce kowane a ya ce manzo Allah sai ce tsakanin waɗannan lokuta biyu su ne lokacin sallah magana ta ƙare sallallahu alaihi wasallam a wannan kuma ba magana mu bace sun kafe su sun kan mutane masu kafewa kuma za ka jawo mana rigima kenan a wannan muna magana ne kan abin da ya halatta amma mutum ya ce ga abin da ya zama makon shi ga abin da kaza ga abin da kaza ga abin da kaza abin da ba a so shine kar a haramta abin da shari'a ba ta haramta ba ko a halatta abin da shari'a ta haramta shine kawai a bar shari'a ita kadai ke aiki an fahimta قال حدثنا تميم ابن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال سيدنا مغيرة بن شعبة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة yace muna sallar azhar tare da manzon Allah a lokacin garjin rana lokacin tsananin rana fa qala lana sai ce muna abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama wannan ya kawo sharadi abridu eh wai me قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر دباب شرقي أتكي waɗannan suke nuna cewa sharaɗi ɗin ba lallai ba ne ba ya zama sharaɗi cikin magana ba babu wakti salati al'asiri babin da ya zo na bayanin lokacin sallar la'asar ala haddasa farkon hadisin ya bayyana lokacin azhar da la'asar magarba da tafiya don lokacin salloli to sai kawo su nassoshi da ke tabbatar da ga abin da ya faru ga abin da manzon Allah ya faɗa wancan manzon Allah yayi ne a aikace wannan yayi ne wannan kuma sai ya ce musu ku yi kaza ko ku yi kaza a aikace gashi kuma yayi musu magana ya faɗa musu ya ilmantar da su kenan قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حيا يلا صلى الله عليه وسلم صورا حسكي صورا ذاكر في الرانا ورهاك كينا ايه ورهاك كينا يزو ايه يزو آتي مشي والشمس مرتفعة حيا يا أن أبن سوكي كنكو فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة masallacin manzo Allah zuwa awali gaban masgabacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ai sallar la'asar mutun ya tashi je unguwan su har yanzu magaruba bata bata rana bata fadi ba abinda suke nuna wa kenan eh kaman kace misali ana sallar la'asar a masallacin juma'a na cikin birni har mutun ya tashi yayi tafiya daga masallacin juma'a zuwa ina kabuga ya taho kabuga eh zai kama a wali wa shamsu lokacin da kafa suke tafiya a kar suke tafiya eh bayani ke nan na wannan wayannan lokutan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهرها الفيء بعد تجي منزو الله يا صلى العصر رانا na cikin ɗaki na ma'ana da zafin ranan ki da kaifin ranan ki lam yuzhira alfai'u ba'adu inwa ma'ana ma'ana inuwa bata rinjaye ranan ba ma'ana in tana tsaye tana akwai zafin ranan ke babul muhafazati ala salatil asri babin da yazo na bayanin a kiyaye sallar la'asar قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ranar da aka yi yakin khandak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala Allah buyutahum wa quburahum nara kama shagaluna an salati alwusta mala Allah buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika wuta a gidajensu da kaburkansu kama shagaluna an salati alwusta kamar yadda suka shagalantar da mu gabarin salatul wusta sai da aka sai da sai da muka muka jinkirta har zuwa wani lokaci saboda mun shagala da su da yaki qala haddathana hittu babu muhafazati ala salatul asr wannan nasin aina mahallu shahid na qawlihi al muhafazatu ala salatul asr eh إيه؟ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا الدعاء تيكوك كما شغلونا عن الصلاة كل سبب to sai ai bayani mana mahallin jama'a sai ai bayani ko musu Allah yana sallallahu asar wannan lokacin yana sallallahu asar wannan lokacin da aka je yakin khandak suka shagalar da manzo Allah ana fama fama har lokaci ya wuce manzo Allah ya fishe musu wannan addu'a ma'ana yana nuna cewa ana kiyaye wannan lokacin sallallahu asar kenan shine dalili da suka shagalantar da mu ga abin da manzo Allah ya musu to shine addu'a kenan ko ko kama shagaluna ko duka bin eh saboda yawwa sai na nuna rai ya ɓaci mahallu sha daga nan ake sanin fikihun mutum malami ko wane ne wani ce a kama shagalu na anis salatul wusta sai ce mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara Allah ya cikan kabarrukan su da gidajen su wuta saboda sun shagalantar da mu ga barin sallar la'asar lokacin da muka samu sababin shine mahallu shahid ko addu'a ko duka eh sababin shine ko addu'a ko duka bin sababin shine kama shagaluna an salatul wusta laka an takhtara ma tara tambayar da aka yi addu'a ko sababin ko duka tun shi ka ce duka amma ka ce addu'a kuma ka ce wannan zai iya shiga eh ina mana da ba don an yaki ba kama shagaluna suka shagalantar da mu anis salatil wusta eh suka ɓata mana lokaci قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الذي تفوته صلاة العصر مزلتي تبس وان صلى العصر كي كفتي مسا فكأنما وتر أهله وماله كمن ياي خسارة يا لنسى نيدا دوكي يا سباكي mahallu shahid kenan ko ma'ana wanda yayi sakaci har sallar la'asar ta kubce masa ta wuce masa kamar yayi hasarar dukiyarsa je da iyalansa ayyuhuma ashad fi tansis wanne ne yafi tsanani hadisin farko ko na biyu eh na farko eh eh a ba wannan ake la'akari da shi ba eh mala Allahu kuburahum da su ake addu'a har na wanda ya sakaci sallar la'asar ya wuce shi kamar ya yi hasarar iyalansa ne da dukiyarsa suwa kenan musulmi me yi sallar eh a ba wannan ba wannan muke tambaya ba muna tambaya ne hadisin farko da na biyu wanne ne ya fi tsanani a kan kiyaye sallar la'asar eh na biyu saboda mai saboda kan musulmi قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبير عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن عن صلاة العصر مشركي سكا سري من الله غمر صلى الله عليه وسلم سكا أبا سامو داما أن يبقى اللوكشي با حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس وين كنا فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فأنا سيد رانا تفادي إيه. باب وقت صلاة المغرب باب da yazo na ƙarin bayani akan lokacin sallar magarba ai mun ga yadda shi ma imamu ibn majah yake tafiya abin shi dukkan su baki da yafi su huwa aktsarum taktsiran tabwib babin kaza babin kaza babin kaza babin kaza babu wani malami kuma na fikiyu da ya fi su fa sai dai su zo daidai kunnen doki ko kuwa da in ka bi abuwa babin su ke mana fiqhin su kenan to sai dai su fiqhin su ya sha bamban da sauran fikihun malaman fikihu malaman fikihun an karanta hadisin kuma in aka sai za a ce maka wai jibu alaihi aifal kaza ba haka bane ba to shi sai ce babin kaza ma'ana abin da yake gani shine ga hukunci to mecece hujja sai ka ce ga manzo Allah ce kaza kaza kaza ya karfafa abin da yake gani din nan da hujja da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu waqt salat al-maghrib kenan ko قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول يتي ناجي رافع بن خديج ينا فرنشيوا كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من كسر جبنا صلى المغرب زمن من الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله يتي منا صلى المغرب السلم صلى kana fita masallaci kana kallon inda ka harba duk abinda ka harba ko dutse ka jefa ko menene kana ganin ga wajen mawaƙi unablihi ko wannan yana nuna mai kenan da wuri da sauran haske eh ai da zarar rana ta faɗi ba ruwanka da wannan hasken da ke sama rana aka ce maka ba haske ba to yaya yaushe ake sanin rana ta faɗi yaushe ake sanin alfijir ya keto wannan sai ka ji kawai ka zauna sun koya maka wanda suka saba ba wai kawai can ba ko cikin birnin nan ka zo nan tudun yura akwai wanda suka saba suka sani wanda suka sani yan gargajiya shekara hamsin talatin arba'in da su ba da ya ga alfijir da azahar rana ta faɗi sai ce ma in ka ga da kai da rana sai gobe to rana ta fadi ke sai gobe kai da rana kuma sai gobe ina ma nan haka ta su sun san wa'annan zai nuna maka alfijir yadda yake fitowa nuna maka rana ta fadi magarba rana na faduwa zai ce maka ai da zaran ka ga yanzu da kai da rana sai gobe ina ba na da kai da rana sai gobe eh ta fadi babu ita magarba ta shi amma shi da kai da ka gan shi sai ka rena da shi yaka ce jahili ne bai san karatu haka suka zauna haka iyayen suka nuna musu tun ba wuta ba komai haka suke da farin wata da komai da komai da komai to wannan ilimin yana cikin kwakwalwarsu yana da, da haka suke sanin lokaci amma yanzu kai a zahar da al'asar ai ya zo ba da sauki al'asar aka ce in inuwan komai ya daidai da shi ya fi komai saukin kaje biro ko asawaki kaga inuwas da inuwar alkalami ya yi daidai ta yi daidai da shi lokacin la'asar ya shiga ke ka taba zuwa kawai ka je koyi lokutan sallah ka taba dukkan ku sai da ce yau sallah azhar za ta shiga karfe kaza la magruba za ta shiga kaza asuba za ta shiga kaza ba shi ba abin da ake kenan ba in ba in ba ba sai mai skeli ba kowa lokacin mai skeli yake aiki da shi ba haka bane ba wa ya san ga alfijir din kowa da rana ta fadi kana kallo da kai da rana sai gobe amma hasken da ke dan rana ba ta fadi ba rana ba ta fadi ba sai an fara ganin duhu sai an fara ganin duhu to shi ne sai rana ta fadi ke idanunsu suke ganin komai ne قال حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب بيجي هنا صلى المغرب ترى الله إرانا تفاج شكل توارت بالحجاب ito ina ba na wannan hadisi idza tawara idan rana ta fadi ba sai an jira duhu eh ba sai an jira duhu ya shiga ba قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا عباد بن الاوام عن عمر بن ابراهيم عن قتاده عن الحسن عن الأهنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزال أمتي على الفترة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم الأمة تبذات بشي بأسين الخير matukan ba su jinkirta magarba har taurari sun shishige ma juna ba ina ma na wannan magana mana ai magarba da wuri ke kar a jinkirta har sai duhu me yake ba sai duhu ya zo taurari aka tauraro ba taurari bai fito sallar lokacin alfijir da lokacin faduwar rana da lokacin ashafaki da shafaki din su yi samanin su jaja din wasu suke haske waɗannan guda uku in kana son ka san su sosai sai ka je wurin sai ka je wajen mutanen kauye idan nan fitilu da aka kawo duk mu kowa ya saba da agogo yake kiran sallah ya manta yana da ilimi ma ya manta amma waɗanda ba kauyuka ne sabancin mafa na kusa kusa wanda suke suna cikin gargajiyar su hayyar to duk kuma unguwannin da suke kewaye Kano ba waɗanda suke cin gargajiya har yanzu sai tudun yola ka buga masu ɗin yanzu akwai gargajiya har yanzu da rijiyar zaki ciki akwai gargajiya har yanzu amma sauran unguwannin duk haske ta shiga gine-gine ya shiga gari ya uri ya zama birni kowa ya zama ɗan birni daga agogo sai fitila amma lokacin alfijir da lokacin shafaki da lokacin faduwar rana in kana so sai ka je su koya maka za ka iya قال أبو عبد الله ابن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين الأعي الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه babu waqti salatil isha babin lokacin sallar isha قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء يتي بعدن كرنا سنن تاما الأمة تابا لا ناتي مسسلك إشاء جنكرتا حركي الثلث الأول يا شباب ma'ana isha ana son a jinkirta ta kenan karfe nawa sallar isha ke shiga yaushe ne baja yaushe ne shafaki ke ke buyewa takwas saura goma ka taba duba takwas saura goma ka duba shafakin yana nan ko baya nan a'a ka taba da aka ce ba karfe takwas ko tsora goma ko tsara kwata lokaci ya kai kai kokari ka san shafakin nan yana nan ko baya nan ba ka taba gwadawa ba eh ba ka ma san shi ba balle ka duba gani eh eh saboda inda kake ai ba fitila ne ko akwai fitila ce makabarta yanzu kai kasan shafaki kasan alfijir a ina ba na daidai gwargwaro eh eh eh yanzu wanda yake son ya sani zai iya zo wajenka za ka ci lokaci ce kaga wannan shine shafaki wannan shine alfijir wannan shine wannan faduwar rana to ka gani sai da ilimin wannan duk kowa shekara talatin kana sallar liman ne kula da ko menene da lokaci kake kiran sallar amma wannan ainihin asalin abin baka san shi ba baka san shi ba kuma alaman fiki sun bayyana duk yanda yake قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل منذ الله صلى الله عليه وسلم ba don kar a tsananta ma al'umma ba da an jinkirta sallar isha har zuwa sulusi na farko ko nisfin laili naka ce awa goma to awa uku na farko su ne sulusul mana bakwai takwas tara goma sulusi kenan aka ce kuma nisfin laili bakwai takwas tsara goma sha ɗaya a awa biyar to ka gani ko kafin lokacin ayyawar sun yi bacci sun jima cikin bacci lokacin sallar isha ke قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل انس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم يجي منذ الله يرى التنبر يجي إيه. أخر ليلة, سل... ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل يجي وترانا منذ الله يجنك تصلى العشاء زوا كسد السكندري فلما صلى أقبل علينا بوجهه منذ الله يصلى سيفسكن توم دفسكن سمي البركة فقال سيتي إن الناس قد صلوا kad sallau wa namu yace mutane sun yi sallar su tintini sun yi bacci wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salata amma kuma gushe ba a cikin sallah matkan kuna zaune kuna jiran lokacin sallah qala anas ka anni anzuru ila wabisi khatimi kace ina kallon hasken tambarin sa ko zoben sa قال حدثنا إمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل منذ الله يزوي من الإيمان جمعك يصلى الإشاء سيشقى بيفتو بسيدة أكي سكندري فخرج فصلى بهم صار سيفتو سنازو لسنا جرى ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أخي أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل شباد marasa lafiya da raunana ba da sai na jinkirta sallar isha har zuwa tsakan dare to amma in ka yi lokaci ya kai ai sallah salami kowa zai ci tuwai samu ya kwanta ya bacci an ga yadda ibn majah shi kuma yake tafiya farko sai da ya kawo asalin lokutan sallah daga jibrilu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba sa'an ya biyo kuma kowane lokacin nan da manzon Allah ya ga hadisan da suke karfafa wannan manzon Allah ya ce kaza an yi kaza manzon Allah ya ce kaza shi ma yadda shi ma tsarin sa yake kenan ya fi kowa yawaita babuka babin kaza babin kaza babin kaza to sawa'an bukhari muslim tirmidhi nasai abu dauda duk wa'annan malamai fiqhu su shine babi babi ma ka ba hadisin ne kawo ai ba hadisi manzo Allah ne faɗa to babi yace babu kaza to fiqhun sa kenan in kana so ka san fiqhun Buhari shi ka bi abwabe shi kana so ka san fiqhun Muslim shi ka bi abwabe shi kana dukkan shi ga abwab abwab abwab abwab Tara min tibiya. yanzu ai kai ba lallai sai garba ba lallai sai mutum ya bi ka innan in mutane suka ɗauko ka ka zo unguwansu ka gwada ka nuna musu wannan za ka iya nawa za ka karba wajensu eh in kana son ka koya sai ka je ka samu mutanen kawai za su koya maka saboda akwai waɗanda su idonsu yana nan yadda aka san shi bai rikice ba suna gani suna da sun gan shi sun saba sun san shi abinda ka san shi ka saba da shi kana ganin shi za ka san shi an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى